بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna safiyar asabar ne hudu ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da biyar ga watan ɗaya shekara ta 2022 wannan kuma insha Allah shi ne zai zama mana kaset na na tara kenan ku na kaset na tara cikin jerin giyan karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albarka littafin al'imamu al'ajuri wato kitabun shari'a na imar ma'ajuri da ake karatun shi ne karatun hadisi da aiki da shi shi ne zama lafiya ga musulmi muna roƙon allah maɗaukakin sarki azuta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama kuma ana jin mu da sauraron mu ne da ganin cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka road gaskiya layout zaria kaduna state nigeria darul hadis makaranta ce da malam albani gina a wannan gari na zaria kaɗai don cimma manufofin da a wasu da fatan allah i da nufi idan ba manta ba a karatu da ya gabata a cikin mukaddima da muke yi mun kwana ne inda malam yake ƙoƙarin tabbatar mana cewa akwai bambanci sosai tsakanin malaman hadisi da 'yan ilmul kalam da muta'assiba na na mazhabobi kuma da cewa ita gaskiya tana tare da abota malaman wato malaman hadisi da kuma dogo tattauna da malai ya kawo akan ita ita wannan matsala din wanda asalin tushen abun tana da tana da asali daga mazdarut talaqi wal istidlal yadda ahlus sunna suke ansan hujjoji da yadda suke kafa hujja ya sha bamban sosai tsakanin shi da yadda yan bid'a da sauran firak suke kafawa Allah samu dace to wannan sabani da ke tsakanin ahlus sunna da sauran firak a ina ne sabanin yake ma'ana sabani ne wanda lalle sai an sa ido an tantance menene gaskiya mai ba gaskiya ba a cikinsa ko ko saɓani ne irin wanda ba sai an ɗaga kai an kalla ba shi ne malin zai ta inda ke ce mana alkhilafu fil furu'i an fil usul shin saɓanin da ke tsakanin ahalus sunna da su yan bida da sauran firak a cikin furu'a ne ko kuma a cikin usul abinda suke ce da shi furu'a da usul islahi ne dai malamai suka kawo duk da sabani da jadal da ke da akan matsalar musamman daga makantar ibn taimiyya da ɗalibinsa ibn qayyim usul abin ke nufi shine abin da ya shafi amal qulub ma'ana masailul iman matsaloli na imani ina fatan fahimta in sun ce furu shine masailul ahkam irin abin da ya shafi sallah aikin haji da sauransu to abinda jimhurul ulama aka tafi a kansa aka ce ita usul abinda yake na usul ba a yarda da sabani akan shi ba dole tafi komai daidai amma furo wato shi a iya sabani ko ba zan zarge ka da wannan ba da haka dan ina bin mazhaban malikiya idan na ga mai shafi'iya to zan girmama shi in ɗauka kuma abin da yake daidai ne shi ma ba kuma hantara sai dai bayan da tattaunawa in nuna rinjayen abin da nake a kai amma usul abin da shafi aƙida fa to dole a tantance a gane menene gaskiya a ciki domin shi matsala ce ta imani da musulunci ina fatan fahimta to in usul ya zama a cikin imani ne to abin yana tsanani kuma da yin zafi ina fata kun fahimta abin da zai bai da wannan musulmi mumini ko mai da shi mene kafiri ba mumini ba ko a ce yarda ko abin nan inda ku ƙara gani bambancin shine a cikin mutum misali akwai abin da idan ka ga mutum baya yin sa a yi cewa to yana nan a musulmi amma abin nan kan mutum musulmin da yake musulmi ne shi amma ga shi baya yin sallah misali ko in azumi ya kama zai ga koyar yana sha kuma an san da haka wannan bai sa ya zama kafiri amma musulmi ne sai ce shi ba zai da Allah shi kaɗai ba ne ba zai da kuma annaba shi ne annabin Allah shi kaɗai abin cika maki annabawa ba eh qur'ani kuma yana da wani qur'ani ko bai da wani bangare ba kaga wannan masail da na imani to wannan ba dama mu ce zama yana da wani a daga mai kafa a wannan in har ya dauki wannan mataki to dole ko dai ya tuba ne ko a sara kanshi akan wannan abin to dogon tattauna da ke ciki masail din zamu ji insha Allah ta'ala tsakaninmu da in bida menene ke tsakani shin wancan ne ko ko wannan ina fatan fahimta malaci qalbun asbahani al-imam ibn asbahani ya fada galiban kal ya fada wannan cikin littafin hujja fi bani mahajja al-ikhtilaf fil furu' yafaru ikhtilaf fil aqaid sabani da ake da shi a cikin furu'a cikin hukunce-hukuncen sauran ibadoji yana shan bamban da sabani a cikin aqida والأصول دا مسائل الأصول فإنا وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم domin mun sami sabon manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare su wa radiyallahu anhum Allah yarda da su ikhtalafu fi ahkamid dini sun yi sabani a game da hukunce hukuncen addini falam yaftariqu amma ba su rabu ba wato sun saɓani a kunce-kuncen addini na ganin kaza na ganin kaza amma wannan bai raba su ba wallam yasiru shi'an su sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su zama kungiya kungiya daban-daban ba li'annahum lam yufariqu ad-dina abin da ya kawo ka domin ba su bar addini ba shine al-usul wal aqida din wa nadaru fi ma adina lahum suka nazari kowa ya kula cikin irin abin da aka ba su izini aka yarda masu su nazari akai faqtalafat aqwaluhum wa ara'uhum fi masailin kathira sai zama sabanin maganganun su da ra'ayoyinsu sun sassaba da yawa a cikin wasu mas'aloli fasaru bi ikhtilafin fi hadhihi ashiya sai zama duk da sabanin su akan wani abuwa sun kasance muhammudina sun zama abun ayaba masu a jinjina masu wa kanu ma hadha ikhtilaf ahlul mawadda tare da wannan sabanin suna nan suna kaunar juna wa nushin kuma suna da nasiha ga junan su wa baqiyat bainahum ukhuwa al-islamiyya sai zama ɗan kwantaka ta musulunci ta wanzu a cikin su wa lam yanqadi anhum nizamul ulfa ba a samu tsari na sabo da jan juna a kusa ba bai yanke tsakaninsu ba ina fatan fahimta ina fata mutane su fahimci wani abin kaga sabai sun yi saɓani har yaƙi sun yi to amma wannan yaƙi da suka yi akwai wanda yake ya kafa wata aƙida daban wanda shi ne kuma ya kafa ce ga tashi aƙida ko kuma ya yi samar da mabiya a cikinsa ko ko a'a sun yi saɓani a cikin har ya kai ga yaƙi ina fatan fahimta kamar da mun sha wannan bayanin amma a wannan halin kuma za ka samu su ɗin akwai wannan mawadda da mahabba a tsakaninsu tare da suna wannan yaƙi ɗin tun da za a zo yaƙi a zauna ana tattaunawa kai e katina da kaza katina kaza musamman sifain da aka yi da aliyu jamal da aka yi da aliyu da abin nan to kai wani katina annabi ya ce za ka yaƙi ni kana azzalimi kaza e na tuna to shikenan kamar ce na bari shikenan ko kuma ana yaƙi ma wani ce je ka turo ɗanka ya ce na son yarinya waje na ayi ko kuma aka yi faɗan ma aka gama to ɗaya kuma ana cikin yaƙi fa an tsage ta wuta sai kuma haɗe a yi sallah ka taɓa gani wani saɓani irin wannan a haɗe waje a yi sallah limami ɗaya ja kuma an cikinsu kuma sai a duwa waye ya fi falala a ciki shi zai sallah ɗin ko tsakanin Husaini da sauran da suka kashe shi da suka faɗan da shi da aka zo yin sallah ba su yadda sun shiga gaban Husaini sun yi sallah ba shi ne shiga bai masa limanci gawakin da aka kashe kuma shi zai tattara ya masa limanci to kaga salaf sun yi saɓani amma ba irin da ake ciki ba ina fata an fahimta bai sa sun rabu su ma gida gida wani ya ce ƙur'ani fahimta shi kaza duka fahimtarsu game da aƙida abu ɗaya ne kaf ba ka iya samun wani waje da za a ce in dai wannan mas'ala ce ta aƙida haƙiƙanta ba muktalafin fiya ba ba ka samu sun saɓani a cikin wannan abun ba kenan kaga su saɓanin salaf ba cikin aƙida ba ne saɓanin sa ina ne a cikin ahkam ne a cikin furu'a ne ina fatan fahimta da haka ba wani abu da ya raba su a cikin abin nan da haka ma ko an yi faɗin aka zo wani kafirin ya zo ko ta matsalar da ta zo za ta taɓa cikin gida gaba ɗaya sukan haɗe su je su yaƙi wannan ko da ba cikin ƙungiyar suwa na kake ba misali lokacin da aliyu zai yaƙi wannan abin nan hawarij duka sabon da masu gumban amma awara duka suka suka tashi suka yaƙe saboda gaskiya ne sanda wani basara ke ce zai yaƙi mu'awiya ma'aikaci to kanka muna wani mu da mu ne wani abin in ka matsa zan kira aliyu dan uwana mu zo mu haɗu mu rufa muku akan haka so sabanin su ba a cikin aqida bane sabanin su a cikin furu'a ne kamar da ta istilahin ya hukunta to kun ga sai malam ce falamma hadatha hadathat hadil ahwa almurdiya adda'iya adda'iya sahibaha ila nar lokacin da wannan san zuciya ya faru almurdiya wanda ke halakar da mai shi adda'iyata sahibaha ilan nar waɗanda ke kiran masu su zuwa gidan wuta zaharatul adawat sai adawa ta bayyana yana nufin wancan ahwa wannan kungiyoyi tun daga lokacin da aka fara samun khawarijanci bid'a farko kenan a musulunci khawarijanci duk in mun shiga cikin littafin za mu zo mai bayani suwaye khawarij mu yi mu'taqadat ɗinsu akan kaza da kaza duk wata kungiya da kaji ana fada jahamawa mu'tazilawa khawarijawa murji'awa kullabi duka za a zo za a bayanin suwaye wa'annan da kuma sufofin su zaka iya tantance su in kaji suna magana a halin da ake ciki a yanzu domin akwai su har yanzu wa'annan akidoji din Allah kiyaye yace to lokacin da wa'annan sun zuciya suka fita suka bullo masu halakar da masu su zaharatul adawa nan da sai adawa ta faru tsakanin wato musulmai a tsakakaninsu din wata bayanu wasaru a hazaban suka sha bamban suka zama suka zama aboka mata kungiya kungiya fanqatatul ukhuwa fi din sai yan uwantaka cikin addini ta ta wana sai sai ta tsinke wasaqadatul ulfa wannan sabo da zaman lafiyar kai sai fadi fa hadha yadullu ala anna hadha tabayun wannan kina mace to kaga wannan shan bamban da aka yi wal furqa da rabuwa ma hadatha mil masail muhdatha to sun faru ne sakamakon mas'aloli na bid'a allati btada'aha ash-shaytan wanda shedan ya kirkira falqaha fi qulubi awliya'ihi ya jefa azkatan masoyansa li yakhtalifu dan si sabani wa yurmi ba'dahum ba'dan bil kufur ya zama sashin na jifan sashi da kafirci malam sai ce fa kullu mas'alatin harasat fil islami faƙaɗa fi hannasu ba ta farraƙo waktalafu don haka duk wata matsala da ta faru a cikin addinin musulunci idan mutane sun shiga cikinta har zama sun rarrabu sun sassaɓa falam yuwarris dalika ikhtilaf bainahum adawa ya zama kuma wannan saɓanin bai haifar da bai gadar da adawa tsakaninsu ba walla bagada kuma ba fushi ba ƙiyya wala tafarruqan bai zama ya rarraba su ba wa baqiyat bainahum al-ulfa wan nasiha ya zama ga soyayya da nasiha ta zauna tsakanin su wal mawadda da tausayi da da kauna war rahama da tausayi was shafaqa da tausasawa alimna anna zalika min masail islam to za mu gane wannan yana ga cikin mas'aloli na musulunci ya hullu ya hillu nadaru fiha wanda nazari ya halasta a ciki ma'ana bincike wal akhadhu bi qawlin min tilka al aqwal kuma ya halasta kenan dauki ɗaya daga cikin maganin la wal akhadhu bi qawlin min tilka al aqwal ruko da magana ga ci wannan maganu din la yujibu tabdi'an bai wajabtar da kasancewa ne ya zama dan bid'a wala takfiran ko kuma kafirta shi kama zahar misal hada iktila bayna sahaba wa tabi'ina kamar da wannan saɓani ya faru tsakanin sahabbai da tabi'ai ma'a baqa'il ulfa wal mawadda tare da samun wato wanzuwar soyayya da ƙaunar juna kuma jama'a kun fahimci abin da malam ya faɗa shine duk saɓan da za a samu a cikin bai haifar da ƙiyayya da abin nan ba da rabuwa da tsintsinkewa to wannan za mu iya fahimta cewa saɓani da ya zama ya halasta a musulunci amma saɓan da ya haifar da saɓanin haka ya sa ƙeya akan rabu adawa ta shiga ciki to wannan yana mantawa yana a cikin bida ake wannan saɓani ɗin sai malam ce kullum mas'alatin hadasat faktalafu fiha to kuma ɗaya bangaren duk sanda wata mas'ala ta faru ya zama musulmi sun saɓani a cikin ta fa aure faktilafun fi dalika tawalli sai zama wannan saɓanin ya gadan masu da juya baya wal'irad da kau da kai wata dabur da kau da juya baya wata ƙaɗo da yanyankewa wa ruba ma ta ƙa'ilar ta kafin wani lokacin ma abin ma sai ci gaba ya ga ga kafarta juna alimta anna zalika laysa min amr dini daga nan zagan cewa to wannan ba daga cikin al'amarin addini bal yajibu ala kulli dhi aqlin an yajtanibahu ba ma haka ba ya zama dole akan duk mai hankali ne sance shi wa yurida an khawdi fiha ya kauda kai daga kutsa kai ciki li'anna Allah sharada fi tamassukina bil islam anna nasbahu fi dhalika ikhwana domin Allah madaukakin sarki ya sharɗanta wajen rukunmu da addinin musulunci za mu zama muna nasiha mu zama wato Allah ya mana nasiha mu zama ƴan uwan juna a cikin shi faqala ta'ala Allah yake cewa wadhkuru ni'matallahi alaikum ya ku musulmi ku tuna ni'imomin Allah maɗaukakin sarki a kanku in kuntum a'da'an lokacin da kuka zama ma'ana ku tuna al'umur da kuna cikin kuna mukiyan juna fa allafa baina qulubikum Allah da yazo sai ya hada tsakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan sai karshe sai ku zuwa gari kuka zama sakamakon nimar Allah maɗaukakin sarki kun zama ƴan uwan juna to wannan shine wasiyar da Allah ba mu mu zama ƴan uwan juna mu tafi abin nan Allah samu dace to yanzu wannan malam yana suna mana a dunkule cewa saɓanin da ake da shi kenan tunda ya haifar da rarrabuwa da ƙungiye-ƙungiye to ba saɓa ne furfuru'a ba sai dai malam da ya kamata ya buga misalai da yau a nan wajen gaskiya ne wannan mas'ala tana buƙatar 'yan uwa su fahimce ta da kyau saɓanin da ake ciki in kun lura har ta kai ga araba masallatai mu a najeriya ina fata an fahimci wannan abin an raba masallaci a cikin najeriya an raba aure an kwace rumfunan kasuwa an yi wasu abubuwa shin har yanzu wannan duk matsalar furu'a ce ta faru ba wannan matsalar ba ce don haka tsakaninmu da alusun da 'yan bida magana gaskiya musamman ka ɗauki 'yan bida ɓangaren rawafit 'yan shi'a da ɓangaren suwa ne kuma sufaye da suna suka fi bayyana a nan najeriya waɗanda duk sauran ƙaƙirin suna cin wani abin ba saɓani ne na matsalar furu'a ba ya kamata mutane sani musamman yanzu za ka samu mu ɗauka ɗan yan shi'a matsaya da kyakkyawan misali a nan wajen yana ga cin hanya da matakai da ke suke bi su lankwame sauran musulmi su lalatar da sinaninsu kuma su jawo su shigar da su cikin nasu addini na shi'a shine sukan samu waɗanda ba su damu da matsala na aƙida ba ba su damu da matsala tauhidi ba in an magana ta kama ce ai duk abin da ke faruwa ba matsala ce ta aƙida ba duk saɓani sahabbai ma sun saɓa sai su buga maka misali da cewa to ai saɓani kamar mazhaban malikiya da mazhaba shafiya da hambaliya da wane ne to ai shi amma ja'afariya mazhaba ce ja'afariya ka taba ganin an ce da mutum na shafi ya zama kafiri ko ya zama bai kaza ai ya lissa kowa dauka da haka mazaba ce wadda ke kawai daga cikin mazabobi na musulunci mazaba ce ta ahlul baiti iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan bayani mutumin da yake bai da mai da hankali akan aqida bai damu da zuwa karatu sosai ba bai fanci abubuwa ba dan Allah me zai fahimta sai ya zo ta da wani malami na faɗa kan shi akwai na sai ce to ai ka gani suna ta faɗa an wani amuna bayani sabanin ma irin na malikiya ne na mazhaba ne kawai shi ke na ba abu ne ina fatan kun fahimci wannan abu zan da aka wannan magana haka za ka samu kuma suna cewa to ai sabanin ma tsakanin abin na yan izala su suke kawo rabo kai suke kawo rabo kai suna kafarta muja- mutane saboda an yi saɓani ka na ra'ayi kaza ka yi ra'ayi kaza don me za kafarta na kai kowa na ikon ansar ra'ayin shi a musunci ba haka yake ba ba wai kowa an shi ra'ayin shi bane a'a daidai ne Allah ce fa in tanaza'atun fi shay'in Allah ce farudduhu ila Allah wa rasulihi idan aka yi saɓani mai da shi ake zuwa ga Allah da manzan Allah wanda Allah da manzan Allah ya sa su a yi wanda kuma ya zama ya saɓa na Allah da manzan Allah a watsi da shi ba inda aka ce duka saɓani aka yi kawo kowane abu daidai ne in dole a tantance wanne ne da haka su ma sai ka suna aibatawa cewa ai malaman ahlus sunna su ne suka kawo saɓani suka kawo abin nan to muna so mu tantance magana gaskiya waɗannan saɓani da ke tsakanin mutanen fa ba saɓani ne a cikin furu'a ba kamar da suke da'awa bari mu ɗauki misali mu ɗauki matsala ta farko matsalar alƙur'ani ko kuma shi kanshi Allah maɗaukakin sarki matsala ilahiyya abin da ya shafi haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki muhalu suna mana kafe akan cewa Allah maɗaukakin sarki shi guda ɗaya ne kamar da ce ƙul huwallahu ahad Allahu samad Allah ƙwara ɗaya ne shi kaɗai ke nema ake tunkara da buƙatu kuma lam yalid wa lam yulad ba haifa ba kowa haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad ba wani tamka irin Allah madaukakin sarki wannan shine aqida mutahalus sunna aqida as-salafiyya wannan shine aqida mu ina fatan fahimta sannan wannan Allah da muka yi wannan imani da shi yana da sunaye da siffofi madau mafiya daukaka ina fatan fahimta kuma qur'ani da sunna sun zo da su a wajen su kade ake iya gane haka a gane suna da sufin Allah Qur'an da sunna kada ake gane wannan abun wannan shine aqida mu'alus sunna wal jamaa duka wannan muna yi saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa qul huwallahu ahad Allahu samad da sauran ayoyi magana sunaye kuma walillahi al-asmaul husna fad'uhu bi Allah sunaye manzo Allah bai shi da kanshi Allah ya bayani sunan shi kaza laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir Allah ce ba wani irin sa kuma amma shi Allah mai ji ne mai gani Allah tabbato da kai suna da siffofi ina fatan fahimta to idan ka dauki wannan mas'ala ta Allah idan ka dauka ka dauko misali ana a cikin wannan ɗan kungiyoyi firak din to zai mas'ala Allah mas'ala ilahiya mas'ala ce ta furu'a ko ta aqida hmm mas'ala ce ta usul kun fahimta mas'ala game da imani da Allah mas'ala ce ta usul to muna da sabani da su akan wannan matsalar ina fatan fahimta mu kaji ta maki da mu amma su in ka same su mu dauki sufaye da muke da su wasu ce bangare daga cikin sufaye musamman yan aqidar tijaniya da yan qadiriyya da sauran suke bin aqidoji mu a Najeriya mun fi samun qadiriyya da tijaniya ina fatan fahimta me aqidar su da manufar fahimtar su game da Allah madaukakin sarki ina fatan fahimta in ka duba littafansu kana karantawa da sauransu da maganganunsu Allah ya sa asirinsu ya tonu cikin sosu suna waƙe-waƙe na cin mutuncin Allah maɗaukakin sarki nuna masu imanis game da Allah maɗaukakin sarki shine sun yadda a wajensu kowa ma zai iya zama Allah ina fatan fahimta wannan sannan magana ce da sanda malamanmu na izala suke faɗa wannan matsalolin sai ana ganin suna wa 'yan ɗariƙa sharri ne cewa ya za a ce wannan magana ya za a ce kaza da kaza sai ga ƴaƴansu sun fito suna waka wannan sanannun waƙoƙi din wannan na kahutu gashi na bayan ya cewa Allahu waka ce kai wato dan dai karatu ya kama ko da Qur'ani kan kawo maganin shirka ma ya bada labari dan ya soke ta yana waka cewa Allahu la ilaha shehu barhama shehu bai haifa ba haihuwa ta sakarya ce lam yalid wa lam yake shehu shehu barhama yace shehu kai kadai yake yace shi kadai yake wai sallah tai shi kadai yake rukukun su yake mai kaza kaza yace wai shehu in an kwatanta to ina ai Allah shi shehu shine komai ma gaba daya ina fatan fahimta taya wannan abin zai zama a ce wai mas'ala ce ta furu'a dan Allah wannan mas'ala ce ta furu'a mas'ala ce tsakanin kafirci da musulunci mu alqulwal ahad Allah guda ɗaya ne shi kuma ya ɗauki wani mutum washi shehu barhama sun kafa shi a matsayin wai shi ne Allah barce shi ne inyasi an kafa shi a matsayin wai shi ma Allah ne kar ka ɗauka a ce wani shi ba sai ce a shi kaɗai yake wa sallatai shi kaɗai yake azumi shi kaɗai yake roƙo shi ke wa fata shi yake fata ya sa shi aljanna har ya ce shehu shi ya kwaɓa shi haba jama'a har yanzu wannan duk matsalar furu'a ce kun fahimci wannan abu wannan zindiƙancin wannan arnancin sai a ce wai kuma a wai da kai da shi duk abu ɗaya ne kai ma kai daina kan daidai kai ma shi ma daidai kuke kada a yi saɓani ina fatan fahimta wannan ƙarya ne jama'a musulmi su lura da wannan matsalar in ka kalla wannan wannan ba mas'ala ce ta furu'a ba ba irin mas'alar shafi'i da maliki bane da shafi da maliku ba su taɓa saɓani akan Allah maɗaukakin sarki ba kun gane da shafi da maliku ba saba sabani akan Allah madaukakin sarki ba ba saba sabani wanda yace Allah shi wani malamin shi Allah ne ko kuma koma Allah ko Allah ne wanda yace a shi ma bai da ba a ba su da sabani kan Allah shi guda ɗaya ne amma akan hakam ne da haka wannan mas'ala ta ilahiyya muna da sabani da wayannan bangare na ɗan faida ɗan aqidar tijaniya ina fata an fahimci wannan abin haka ne yan kadiriya muke da saɓani da su akan irin wannan abubuwa din na gasa da yaban waliyansu da sunayen Allah maɗaukakin sarki sofin Allah maɗaukakin sarki kamar da shehu Nasir Kabar wuta littafi yana yaban shehunsa yana yaban shehu Tijjani shehu Abdulkadir duk da Abdulkadir ba dan dariƙa bane ba dan bid'a bane ahlus sunna ne amma sun mai da shi wani abu kamar da aka mai da Annabi Isa Allah alhalin shi bai taɓa shi Allah bane suna bayani cewa wai shi shehu tijani a shehu abdulkadiri kana kano ko baga daza kana yana ne wai shehu abdulkadiri inda kake ya ji ka ya san abin da kake yi ina fatan fahimta wai shehu abdulkadiri yana da ikon raye da matattu shi ma yana da kaza da kaza duk da a tijani shi ma sun ce haka shi ma na raye da matattu wai shehu wata an tafiya ne wai shehu tijani shehu in ya sai yana mota direban sai kaɗa yaro sai ya mutu wai sai raba yana inna lillahi raji da tamba yana yace kai me kake yake ce wallahi wai yaro ne muka buge kuma ya mutu yace to kan mene dan ya mutu a taso shi zai tashe shi ko da yazo kawai sai bijiyar tashi to shikenan yaro je ka abinka ina fata kun fahimta wallahi jama'a kula da wannan abun wannan ba mas'ala ce ta furu'a ba kun gane daga cin haƙoƙi na Allah madaukakin sarki da sifofin Allah madaukakin sarki shine Allah kaɗai ke yafe zunubi duk duniya ba mai yafe wani zunubi sai Allah maɗaukakin sarki ga yanan Allah ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba wanda ke yafe zunubi in ba Allah maɗaukakin sarki ba amma su a wajen su shehunansu suna iya yafe mutum zunubi ba ma yafe zunubi har ibada ma sauke sai an yafe maka jama'a da fata kun fahimci wannan abun to wannan misali kwara ɗaya game da matsalar ilahiya a wajen hakanan in shi a muke da saɓani su a wajen al'akan a game da Allah maɗaukakin sarki wayannan siffofi na Allah da sunayen Allah maɗaukakin sarki su ma suna da inkari a cikinsu ban ce duka ba kamar annasiriya kamar suwaye suna bautawa aliyu a matsayin Allah maɗaukakin sarki ina fatan fahimci wannan abun to kun ga wannan matsala saɓanin ba furu'a ba ce ba saɓanin mazhaban malikiya da shafi'iya ba ne a'a matsala ce akan aƙida ta Allah sanin Allah maɗaukakin sarki sannan hawaye waɗannan mutanen muna da saɓani da su akan mene akan alƙur'ani ina fatan fahimta mu dai ahlus sunna wal jama'a ƙur'ani a wajenmu shine ƙur'an da Allah ya sauka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun daga sautul fatiha har zuwa nasi wanda muke karantawa ake sallah da shi a yanzu haka wanda ke rubuta ake musafi Uthmani da ake rubuta da shi wannan shine alqur'ani kuma da kimar sadraja da aka sani cewa shine ake sallah ake kaza da kaza da kunce kunce da kuma magana Allah ce madaukakin sarki wannan shine aqidar mu ta game da alqur'ani amma in ka dauko wayannan mutanen kuma aqidar mu shine qur'anin yafi komai ba wani magana ko wani abu zai game da ƙur'ani to amma ka ɗauko su wa'annan ƴan miliyoyi ka ɗauka ka kalle su a game da alƙur'ani ina fatan fahimta a kun sani wannan magana sadan na ce cewa a mazhabin a cikin aƙida shi ɗariƙa tijjaniya da muke da a najeriya suna ganin cewa a alƙur'ani sun yarda da shi a yadda muke da muka yi da shi ɗin nan cewa wannan shine ƙur'ani babu wani ƙur'ani ban da shi to amma wajen kimanta shi sai aka sha bambam sai suka ce salatin fati idan mutum ya yi to yana iya samun darajar wanda ya kanta ƙur'ani so dubu shida ko ba su musun wannan magana ba sai dai suna mata tawili ina fatan fahimta to gaskiya mun sha bambam a nan wajen kaga abin da ke da alakar Qur'ani shine wahayi ya yanke ba a kowa wahayi daga so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce an aiko mala'ika ne ina fatan fahimta amma salatul fati sun ce an aiko an aiko mala'ika ne zuwa ga shi shehu tijani aka bashi wannan salatul fati din kaga ya zama sabon annabi kenan kuma da cewa an bashi shi ya ji abin aka aka ce je karantar da mutane aka faɗi falalarta da wane ne da wane ne a ciki ina fatan fahimci wannan abu kaga muna da bambam a wajen mu a wajen babu sauran wani wahayi ba wanda za a ga abin nan to su kuma suna ganin an iya masu wahayi ma har abota ma Allah da wannan wahayi da wannan abin da haka muna da bambanci nan a wajen ƙwarar ku gane inda muke da bambanci da su abdu da yan ɗariƙa kenan sun yarda cewa ƙur'an jumla na shi suna da cika kaza to amma wajen imanta shi ba sun ce to a ga wata salatul fati da tijjani zo da ita kuma wannan ta ma fi ƙur'ani daraja kuma kowa ya ji shawar ɗaya rubutu na buga misali da kwalbar turare da jarkar ruwa cewa wai shi kaga abin da yake so kauce ya ƙara fada wai ƙur'ani kaman jarkar ruwa ne drum drum na ruwa ita kuma salatul fati kaman kwalbar turare ce da haka wanne ne yafi kima tsakanin wacce jakar da kwalbar turare kwalbar turare ne mai tasa nan yana kai dubu biyar ko ko ba haka ba zai kai dubu biyar yi kuma jarkar ruwa duk girman shi ɗin na nawa ne naira ashirin ne wanne fi kima daraja kenan a ciki kenan salatu ba ta Qur'ani to an ce abinda muke inkari kenan kuma suna wani wayo ina fatan fahimta to kun ga mun sha bamban da su a wani wajen mu abinda Allah madaukakin sarki yake ga mana cikin Qur'ani cewa babu wani abu da yake kaman Qur'ani da aljanu da mutane za su haɗu gaba ɗaya ce su zo su da wani irin Qur'ani ba za su iya zuwa da koda irin shi din ba ina fatan fahimta wannan kenan haka ta bangaren in shi'a muke da sabani da su a bangaren Qur'ani duk wannan na muku cewa saɓanin fa ba furu'a bace a cin aƙida ce a wajen yan shi'a suna da saɓani mai yawa su ma a cikinsu game da alƙur'ani jimilla galiba sukan ce wasu suna cewa wannan ƙur'ani eh sun yadda shi ne ƙur'anin allah maɗaukakin sarki to amma ƙur'ani da aka cakuɗa shi politet ina fatan fahimta cewa shi wannan ƙur'ani ɗin akwai wasu surori da babu su a ciki akwai kuma surorin da an ƙara ba su to kaga sun karye magana Allah madaukakin sarki cewa abin da inda Allah ke cewa inna nahnu dhikra wa inna lahu lahafizuna kuma inda Allah ke cewa la yatihi batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzil min hakimi alim kaga babu abin nan wannan qur'ani Allah ga mana cewa shi zai tsarkayensa sannan banna gabas da yamma ba ta shigowa ba amma sun tabbatar da cewa wani ƙur'ani gurɓataccen ƙur'ani muke da shi shi ɗin ne amma an gurɓata akwai surori da abin nan wasu ke nufa daga ciki wasu kuma sun ce sam akwai ƙur'ani na gaskiya na aliyu wanda aliyu ya rubuta ya ninka namu sau goma yana nan an ɓoye shi sai mahadi ya zo a fito da shi ina fata an fanci wannan abin suna da wannan itikadi din wajen abin nan din cewa sai mahdi ya zo sannan za fito da wannan qur'ani to kaga muna da sabai da su game da alqur'ani suna da kuma musafi fadima suna da yin masahib wanda suke ganin su ma wa'annan sun fa alqur'ani sannan baicin wannan abin sannan har yadda ake fassara qur'ani din to akwai bambanci tsakani ba wai bambanci kawai na yadda da bai a yadda ake ma fassara qur'ani akwai bambanci a tsakaninmu da su jama'a fata an bance wannan abin a baya bayan aka samu wani cikin malaman shi'a din ya zauna ya rubuta littafi sunan shi mai sunan shi kuwa ya da littafi da ya rubuta cewa yana tabbatar fi isbati tahari fi isbat taharifi kitab rabbil arbab faslul khitab sun tafin da ya rubuta kenan faslul khitab sunan tafin wato rabi zance fi isbati taharifi kitab rabbil arbab wajen yana kon tabbatar da cewa an canza littafin Allah maɗaukakin sarki malamai da sun mai radi akan wani littafi ɗin so da ka duba tsakamu da isha su suna tabbacin wannan ƙwararri muka ƙirshi ba shi ne ƙwar'ani ba an sha babba an canza shi a wannan abin mu kuma na imanin cewa ko da harafi ɗaya ko salida shi wannan littafi na ƙwar'ani babu canji da aka samu a cikin ga muna saɓani su a kan a ƙida kenan ko ko matsalar ƙwar'ani cikar shi da tsarewarsa shi ma matsala ce ta furu'a jama'a matsala ce ta aƙida ba matsala ce ta furu'a ba sannan kun ga muna da bambanci da su akan mene abin da ya shafi darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen su ɗan shi'a kaga suna kallon cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sayyidina Ali dan Abi Talib ya fi dukkan sauran annabawa wannan magana bana ba na sha wahalar bayani akan ta ba domin yana nan akan YouTube yana yawo inda zazzaki yake bayani cewa ai Aliyu ya fi Annabi Ibrahim karrafai kira Aliyu ya fi Annabi Ibrahim ya fi Annabi Musa ya fi Annabi Nuhu ya fi Annabi Isa yace kai sai in ce maka ma ya fi dukkan halittun Allah to kaga abin da ya rage kawai faɗa menene ya fi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to amma in ya faɗa ya sarraha me zai faru mutanen da ke wajen za su fara za su fara tawaye akai to sai yawa yau ibda masu wai sai ce sai dunkula ya sa annabi Muhammadin a ciki amma me yasa bai ce annabi Muhammad ya fi Aliyu ba to suna da wannan ban muna da bambanci akan su shine wajen annabta mu a wajen duk wanda ya ce akwai wanda ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ya zubar da kiwon annabi Muhammad wannan mutum ya zai fuskanci hukunci irin wanda musulunci ta tala akan sa jama'a na fata an fahimci wannan abin don haka muna da bambanci a wajen game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta su ma su fayan kuna ji akan da wanda ya taru ya cewa ko annabi muhammad yazo idan bai bi in yasu ba wai za su taka wuyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a kano aka wani bidiyon shi ma yana nan odi yana nan yana yawo shi ma aka kama shi aka kai shi kotu ana nan da ana tawalawala akan hukuncin saboda sa daurin gindi a wajensu in ya siya fuwa kenan ya fi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan sabanin fa jama'a ba sabani na furu'a ba sabani na usul sannan mu ahlus sunna wal jama'a hawwa yau idan muka kalli aqidan mu game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mas'ala ce ta aqida ita ba saboda mas'ala ce da Allah ba labari a Qur'ani wasu suna karetawa mu a wajen mu'minai wato musulmai ahlus sunna cewa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'minai ne kuma ɗan aljanna ne kamar da Allah madaukakin sarki ya ba da labari a wajen su kuma in shi'a fa a su a wajen su sabon manzon Allah in ba waɗanda suka lissafa kadai ba a wajen su waɗannan kafirai ne fasikai ne mujrimai ne ba mutanen kirki bane mu kuma a wajen ahlus sunna fa bisani da Allah ba labari mumene ne yan aljanna mutanen kirki abun aikoyi da su Allah da su ya aminta da su to kun ga bambancin ba matsala ce ta furu'a ba matsala ce ta yadda da abin da Allah faɗa ko in yadda da shi ina fatan fahimci wani abun me yasa mu musulmi mun yadda da faɗin Allah madaukakin sarki da yace wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari wanda suke rigirgi a cikin addinin musulunci awwalu min almuhajirin cikin muhajirai والأنصار أنصاروا والذين تبعوهم بإحسان da suka biyo su kyautatawa Allah ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa radu anhu kuma su ma sun da Allah wa adda lahum jannatin Allah ce ya tattala masa aljanna fa tajri tahtal anhar wanda ƙormuna guda na ƙarshe a cikin su zalikal fawzul azim wanda kuma shine rabo mai girma waɗannan mutane shaidar da Allah faɗa akan su a cikin alƙur'ani kenan in kuma kana neman sabiqun al-awwal farko farko to dole sai ka sa Abubakar sai ka sa Usman ka sa Umar ka sa Ali bin Abi Talib sai ka sa wani al-ashrat al-mashhud lahum bil janna sai ka sa wani sabon duka da suka bar maka suka koma suka yi hijira as-sabiqun awwaluna an sarawa nan kuma duka sai ka sa waɗannan an sarawa da manzan suka je suka bai'atul aqaba bai'atul ula da bai'atul aqaba da sauransu wanzu ka dungumin zan Allah da sauransa bai ka sa wayanna ina fatan fahimci wannan abin a to wannan shine aqidar mu game da su saboda Allah ba labari akan haka ga inda Allah ke cewa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajarati fa'alima fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغارم كثيرة يأخذونها duk wannan shida ce da Allah barga cewa ya yarda da sabon manzon Allah a yau lokaci lokacin yakin hudaybiya tunda sun Muhammadu Allah ba baya to hannun Allah na san hannunsu kuma Allah da su ya tattala shi ma dai gashi nan hakan nan Muhammadu Rasulullah walladina ma'ahu ashidda alal kafari ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan wannan ayoyi ne a Qur'ani wanda ba su lissafuwa waɗanda suke suna yabawa da jinjina da faɗin cewa Allah ya yarda da su abu na ɗaya baicin nan kuma ya tattala masu aljanna sannan kuma ƙur'ani Allah ya ban cewa ya yafe musu laifukansu kamar watakila ɗan shi yana iya kawo abu ce ai sami kaza kaza kaza shi Allah da kanshi ba labari cewa ya yafe masu laqad afa anhum Allah ya yafe masu wallahu zu fadlin alal mu'minin wa fadlan akan mu'minin ne to duk wani misali da aka kawo shi sai da Allah ba labarin misalan sannan kuma yace ya yafe masu su kuma mu'minin ne me waka ce ai sun fada tsakaninsu wayannan ba mutanen kirkifin subhanallahi Allah ce wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma idan an samu bangare guda biyu suna yaki ku yi sulhu tsakanin su fa in bagat idaw ma al qura fa qatilati tabiha ta tafiya ila amrillah wanda da ne cewa koda sun yaki din Allah ya kira su da suna mu'mine ya kira su suna ƴan uwa kuma da zaka ce ya ba su aljanna to wannan shine aqida mu gamar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma su kuma yin shi a wajen safa a wajen sabon manzan Allah kafirai ne mutanen banza ne riddattattu ne ga suna yawan na fatan fahimta shin wannan sabanin sabani a cikin furu'a ko ko sabani a cikin aqida babu shakka matsala ce a cikin aqida ba sabani a cikin furu'a ba yawan fahimci wani abin a cikin wahalu suna muna ganin matan manzala aqida mu cewa matan shi ne a duniya da lahira ko mata da mutanen kirki yan aljanna kamar da Allah ba mu labari su kuma wajen insha suna kallon bangaren cewa wani matan manzan Allah mai yaudara ne maha'inta ne irin matan annabi Nuhu da Lutu ne da kaza kaza wal iyaz billahi ina fatan fahimta kamar yadda muka faɗi sahabbancin haka waɗannan mata na manzan Allah Allah ya cika Qur'ani da bayanai dalla dalla cewa lalle ilalin matan manzan Allah matan shi ne har sai da Allah ya ba su zabi cewa ku zo ku zaba shin Allah kuke zaba da manzansa ko ko kuna zaben rayuwar duniya ne in duniya kuke nema ku zo a ba ku kuɗi a sallame ku annabi a ruwansu ya tattauna suka ce sun zaɓi Allah Allah kuma ya san ce to sun zaɓe shi ɗin kuma domin in da ya ba zaɓi da Allah ba in sai da rumun zan Allah sun ce shi bai san gaibu ba Allah bai ya san gaibu Allah ya sa hannu Allah ce to daga yau kuma manzon Allah tunda su yi haka da su kai ma bai halatta ka ƙara ko ba sauran kishiya ina fatan la yalukan nasa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin bai halatta ka ƙara mata ko ka canza su ina fatan fahimta Allah ya tabbatar da wannan to amma wajen in shiya abin suke kallo shine daga har in suna muzahara wa lokacin sai samu ta kariya su dauko ta suna ta mata sarka da wuya ana bugunta ana cewa wai na Aisha ce wani ake duka wai Allah shi kyauta kai daga cikin aqidin nasu da muka sha bamban akwai albada akwai arraja'a akwai wane ne dukan su wannan aqidu ne da sabanin aqidin addinin musulunci da haka jama'a addini yaudarar mutane wanda wannan muna haska wani a gurguje sai ran da muka zo matsalar karatu a cikin kitabu a shari'a insha Allah ta'ala shine sai mu fayyace misalan da reference altafansu da suka rubuta nau'in na maganganu muka faɗa din da haka jama'a mu san cewa ba sabani ne na furu'a ba sabani aqida tsakanin imani da musulunci ina fata mun fahimci wannan abun bayan da aka kafirta sabon manzon Allah kai kazo cikin addinin musulunci sannan qur'ani kaman kun ga wannan littafi gashi nan أخرج الشيء الرافضة في القرآن التعريف والتأويل السنة النبوية والجماع القياس واللتافي kun kai shirin shi ma littafi guda da aka rubuta gwargwadon bayanin cewa tabbas basira da alqur'ani da muke da shi din nan ba sannan kuma inda ma suka ce sun yi da sai sun murgude tawilin sa su fassara shi ba daidai ba misali wani da Allah ce inna Allah ya amurkum an tadbahu baqara Allah na umurtan ku koyanka saniya suka ce wace ce saniya aka ce ayanka wai aisha ce aka ce an kai ta ce saniya na na aisha matan manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan bala'i yayi wa jama'a jama'a fatan kun fahimci wannan abu so akwai da da aka rubuta da yawa game da wannan matsala amma wannan mun dan haska ne dan a daina yaudaran musulmi da cewa a saban da ke tsakani mas'ala ce ta furu'a ba mas'ala ce ta aqida ko usul ba jama'an fahimci wani abin ko wannan kuma irin star din shine abin da ake ta fama da shi yanzu a duniya ana teudaran musulmi masu karancin tunani masu karancin ilimi kun ga the same irin abin da ya faru da interfaith kenan a cikin Najeriya ko ko a duniya gaba daya kokarin ake addu'a maka mene ai saban da ake ciki wani sabani kawai shedan shigo da sabani amma dukkan mu bayin Allah ne kalma mai kyau mai daɗi da kai da kirista da bai hude don da bai addini a bayan Allah ne Allah ne mu ta ce to me zafi Allah bai san mu yayi ko kullu da magana Allah bai san mu ne Allah ya haɗa mu daidai to dan me za mu ga faɗa da juna dan mun ga mu jin haushi muna sa hata suke cewa ko menene muna sa kyama a cikin zakatan mu a dan wannan abu kawai shikenan a haɗa ta baki juna ba ruwan famfo a san za ka ruwan famfo babu security a san samu wannan duka irin usrubi ne da yan shi'a suke yawo da shi wajen ruddatar da musulmi su ma haka suke amfani da wannan abubuwa din wannan matsala ce tsakaninmu da kiristoci jama'a ba wai saɓani na mu 'yan adam kawai ba a'a saɓani na addini tun asali ina fata mun fahimta mu muna cewa qul huwa ahad su kuma suna cewa Allahu thalithu thalatha ba yadda abubuwan za su mu guda da Allah sa jama'a kun fice wannan misali nake nake bayani jama'a dota an kaci abun kuwa eh to Allah sa mu dace don haka ƴan mutanen da ake zura a universities da ƴan boko da ma'aikata ba wanda wannan farauta ke faɗa kansu daga bakin ƴan shiya irin waɗannan mutanen a jami'o'i da institutions da kuma wuraren aiki abin da yake fara su waɗannan 'yan bokon galiban ba su karatun addini ba da haka ba su da capacity ba su da daurewa tattauna matsala ta addini sai suna ganin kawai to su kawai da me yasa ake ma saɓani kawai da sun samu ɗan wannan ramin wani ya ce musu ai saɓanin kawai na mazhabobi ne kawai su ahli suna ba su gane ba ne kawai na abin mu kaga ba ruwanmu duk mun ɗauka ɗaya ne ƙarya ne ba inda ɗan shi a ɗauka ɗaya ne ku ɗauki misali yanzu a duniya bashar asad wannan ɗan aƙida ne ɗan shi'a na siriya wanda ƙur'an ma bai da shi ba ɗan aƙida na siriya me yasa gashi nan ya tasa musulmi a ƙasar abin nan siriya yana jefa masu bom yana jefa masu miza yana kisa yana kakashewa akan me yake kashe musulmi a cikin a ƙasar ta siriya akan su sun ahalu suna ne shi ɗan shiya shi sa baban shi na mutuwa yana hawa ya maze je ka cappa shi iran su ma suka turo mutane don haka ai zaka daga cikin masu karfa shi na soja da makamai har da iran me yake faruwa da ahalin suna ƙasar iran a yanzu shine yankawa da ƙona gidaje da kora da sharradawa kun sa a cikin iran a majalisar iran tare da 'yan ahalin suna suna da yawa ba dan majalisa kwara ɗaya ahlus sunna kai ba kansila ba kai sake a Iran ba ahlus sunna amma kun san akwai yahudawa da kiristoci a majalisar Iran ina fata kun fahimta to amma abin za an zo ana ce muku a duk matsala ce kawai wani abin nan ina fatan fahimta to wanda ake zura kamar muka ce waɗannan mutane masu aƙi masu wanda suke da rauni a cikin ilimin addini da mai da su ke ake da wani abu kuma dole ɗan umu ne musulmi dole musu wannan bayani ɗin ina fatan fahimta sannan kuma a nan najeriya ba mun ga abin da su yan shi'a suke yi ba idan suka samu dama za je su kisan kai su kaza su kaza a nan suka aiko su zo su kashe malam musa sahabi allah ya ba su iko ba da abubuwan da suka fara a wani lokacin wasu wasu kashe malam umar ɗan mai shiya ko san da abin da ya faru da su da su da su burtai a nan wajen me ya faru ce nake suna shirin fadawa musulmi kenan wannan unguwar mai sunanta ma gabani yaƙi tsakaninsu duk inda suka je musulmi sun gani yaƙi ne je su fada da musulmi da haka ba matsala ce da mutane suke kallanta ba a matsayin kawai abin a kuma akwai wata matsala da suke ƙwarin cewa wai matsalatu ta ƙari cewa a matso da juna kusa a daina rabuwa ɗin nan wallahi ku ake yaudara ba wani ɗan shi a da yake kallon ka a matsayin mene a matsayin wani wai kai an wanshi musulmi shi yasa zaka ji zaki ko da idan shi sana cewa amawa amawa kan sana cewa amawa sanafin ahli sunna kuma matsal wannan amawa tana da wani hukunci karshen ta shine cewa da duke ka da mutunci ka je ka halas ne a gare su ku dauki littafin da wani lillahi suma da tarih na wani malamin ɗan shi'a da ya ga matsalar ta yawa ya zo da rubuta littafi duk iyaka wannan bayanan a ciki ina fata mun fahimta yan wa musulmi ku daina rauni a kan wani abu cewa a zo a haɗa kai shi kenan haɗa kai a gaskiya ne ke da amfani amma in ka haɗa kai a ƙarya ba shi da wani amfani ga musulmi gaba da ina fatan fahimta don allah jama'a mai amfanin mu ce mun haɗe kai tsakaninmu da wane da kiristoci kowa ya ce to zai wani wa'azi kenan ba wa'azi ba gyara kenan da haka mas'al ta ƙarib wani matsala ce su abin da ke da sai ga an ce an kira taro akwai makon haɗin kai a najeriya amma an ji makon haɗin kan nan a cikin sai an cici mutuncin sabon manzan allah sallallahu alaihi wasallama haka muna cewa musulmi da ake wuda da malamai wanda suke sun raunatar da kansu wala tsoron Allah zai zuwa wannan taron suna yaudar da ƴan uwa musulmi ɗalibai to matsala ce da ba ta ƙare ba sai dai mun shiga cikin littafin nan ne za a warware matsalar insha Allah kala wannan duk mukaddima ce ake Allah sa mu dace abin da ku faɗa daidai abin da muka faɗa Allah sa albarka Allah sa mu haske kuma ga waɗanda ake ƙwarin yaudara a ciki Allah sa mu dace malam yake cewa mu koma ciki to kalmar tauhid asadu tauhid kalima to malam ana kokarin cewa hada kai to akan me za a daka kai shine sai ce to kalmar tauhidi shine kalmar imani ita ce asas na hada kalmar mutane idan aka ce a zo hada kai amma aji tauhidi gefe to aikin akan me amfani hada kai kenan ba shi sai malam ce fa in qala qa'ilun idan wani ya ce innal khawda fi masal qadari sa kai cikin mas'ala ta kadara wa sifat da sifofin Allah wa sharɗin imani da kuma sharɗin imani yuwarisu taqatuwa wa tadabura ai hakan zai baga zai gadar da rarrabuwa da juya baya wal ikhtilaf da sabani umma chabu akwai masu wannan magana su ma suna ganin magana kan siffofi da imani kaza da Allah madaukakin sarki ai zai kawo rabo kai a daina wannan magana kawai wannan kuma ƴan umma sun fi taruwa muslim brothers sun fi kan wannan magana a daina maganar tauhidi da aqida saboda haka zai kawo rabo kai sai cewa innal kalama ma'al fil aqaid yufariqul kalima cewa magana a cikin aqida yana rarraba kalma fa yajibu darhuha wal irad anha ala ma zamtu sai suna cewa wai ayya wajaba ai jifa da wannan mas'ala ta aqida a kauda kai ba sai abin nan ba kamar da suka riya haka din ina fatan fahimta me amsa sai aljawab amsa anan inna ma qulna hadha fi masail muhdatha mun faɗi wannan ne a cikin mas'aloli na bida allati lai matakallam fiha salafu wanda salaf ba su magana kai ba wa amma alqawlu fi hadhihi almasail amma yin magana a cikin waɗannan mas'aloli min sharɗi usuli asli dini ya ga shin sharɗin asalin addini wala budda min qabuli ala nahwi ma thabata fihi an-naqlu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daka ba makawa an shi shi a bisa yadda ya tabbata ruwaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa sahabi da sabansa wala yajuz lana irada an naqliha da haka baya halarsa mu kauda kai ba za mu roto haka din ba wa ruwayata da ruwayar haka din wa bayani hada kun bayanin haka din la tafarruq an-nas fi zalika wai dan mutane sun rarraba kaka sai a ce addina ita ma kamar da gabata a bako da karatu da gabata aqida mutahallin sunan jama'a tana da istinadi ne har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan abin da aka rawato wani ya ce wato a daina kada an ga karanto su saboda ya haifar da bankai to sai mu daina saboda wasu mutane sun rabu a daina karanto da abin da annabi ya karantar misali annabi ya tambayi baiwa cewa aina Allah ta ce Allahu fi sama ya ce a taka fa mu'mina mu'mina hadisi ne tabbatacce da sai muslim to wannan magana ina Allah ke arabu wani sai ce to a daina kawo ta tun za ta raba kai ta yaya za mu musulmi an shi wannan magana kun ya ma kun bace wani abin Allah shi kiyaye sai ce kama fi asal islam wa du'a ila tauhidi wa dar shahadataini kamar yadda ke a asalin musulunci ai mutane ma su rabu amma kuma sai a ce a daina fada haka nan da'awa zuwa ga tauhidi da shaida ba da bayyanar da shahada guda biyu shi ma mutane sun rabu to shi ma sai a ce a daina bayyanar da shi a za a ci gaba da bayyanar da wannan abu Allah samu dace malaci a tariqul mustaqim ahlul hadith wal athar mai kake hanya tana tare da malaman hadisi ne malaman asali hadisan manzan Allah maganin tabi'ai da sabai yace qad zahara fi ma qaddamna ya bayyana cikin abin da muka gabatar wa zakarna bihamdillah wa minnihi wa mannihi anna tariqal mustaqim al hadisi cikin dogon bayani muka yi ya bayyana cewa gaskiya tana tare da malaman hadisi ne wa annal haqq ma naqaluhu wa rawahu gaskiya tana cikin abin da suka ruwaito wa man tadabbara ma katabnahu malai ce duk wanda ya duba da abin da muka rubuta waɗa min kalbihin nisfata ya ba da adalci a zuciyarsa wa'ar da an hawahu ya kau da kai daga san zuciyarsa wasu sama wa asga bi kalbin hadir ya saurara ya ba da hankali da zuciya da ke wato wadda ke mai kula wadda ke in ana magana kana nan kana nazari kan abu wa kana mustar shidan mutadiyan ya kasance yana neman shiriya walam yakun muta'annitan ba ta'annuci yake yi ba wa maddahu Allah bi nuril yaqini ya kuma Allah ya taimake shi da haske ne kini arafa sihhata jami'a ma qulnahu zai gane ingancin abin da muka faɗa wa lam yakhfa alaihi shay'un min dalika ba wani abu zai boye a gare shi wannan mutumi din wallahu muwaffiq Allah ke datarwa Allah ce man yasha'illah yudil wanda Allah ya ga dama sai ya batar da shi wa man yasha ijalhu ala siratin mustaqim wanda Allah ga dama kuma sai sai aka hanya mai kakkiya domin shirya tana hannun Allah dan haka ba za mu fasa karatun aqida da kanta don wasu kauce sun sabani a ciki ba sai dai ya rage wanda ya so ya shirya wanda ya so ya bata وقد فصلت الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أن فسر فرقة ودكي تيرار القيامة دكما بانغران دا الله كي تيمكا بأنه بأنها أصحاب الحديث شو سوني مالمان حديث كما قال عبد الله ابن مبارك كما عبد الله مبارك يفدا وعلي بن المديني علي بن المديني وأحمد بن حنبل دمال أحمد بن حنبل وأحمد بن سنان والبخاري والخطيب وغيرهم wannan duka malamai ne da suka fassara firqatun najiya malai na ishara kan mene cewa nan al'umma za ta raba al'umma manzon Allah za ta rarraba ƙarshen zamani za ta rabe gaba daya to amma dai za a samu wata guda daya cikin al'umma din wadda ta tsaya akan abin da annabi da sabon suke aka yi ba sa canzawa har annabi ya ce wanda ya tabar da su ko ba zai cutar da su ba za su zauna akan gaskiya har al'amarin Allah ya yi to wace ce wannan firqatun najiya din shi ne malamai ke fassarawa shi ma nake ga maka an tambaye abla da mubarak wani babban ne cikin magabata cikin salaf in ba na manta ba tabi tabi'i ne wanda yake cewa yace to wannan mutanen sune ashabul hadis akan tambaye malam imamu ali bin madini malam imamu mubarak eh mubarak waye suwaye wannan firqatun najiya shi ma yace ashabul hadis aka tambaye ahmad bin hanbal shugaban mazhab hanbaliya shi ma yace ashabul hadis Ahmad bin Sinan haka Imam Bukhari Amir Mu'minin fil hadis an tabe ce shi ma firqatun firqatun najiya sune ashabul hadis haka nan al-Khatib Baghdadi shi ma kai fada ji wannan fatan kunce wannan abun wannan shi ma ka duba cikin silsila as-sahiha ta Mal Nazir Nasir Albani ya kawo magano din wa qala al-Imam Barbahari Imam Barbahari kuma fada yake cewa fa alayka bil athar wa ahli athar kai dan uwa musulmi muna umartaka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ma'abota hadisan manzon Allah fa ma'ahum fajlis yace ka zauna tare da su wa minhum faqtabis kuma ka tsororoci gaskiya daga wajen su wannan shawara ta Imam Buhari kenan wa qala al-Imam Shafi'i Imam Shafi'i yana so yana yake cewa shi kuma idza ra'aitu rajulan min ashabil hadith idan na ga wani mutum cikin malaman hadisi fa ka'anni ra'aytu rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kai ka ce na ga wani mutum cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mun sha ko in ji malam imamu shafi kenan inda kula cewa dukkan waɗannan malaman hadisi ikon Allah sai Allah da musu akan ƙida ɗaya tun daga wanda ba kamar imam malik ya rubuta mu waɗa an fahimci wani abun ko da irin su abubakar ibn abi shaiba da suka rubuta a musannafat da irin su imam bukhari din da irin su imam ahmad bin hanbali da imam tirmizi da ibn maja da abu dauda da nasa'i da imam darimi ina an fahimci wani abu da sauran irin su imam hakim da duka waɗannan har hakim din shi ma duk an jefe da shi an ci amma za mu bayani insha Allah kan abin da ya faru duka za ga waɗannan malaman da suka rubuta hadisi duka aqida salaf suke akan su kaf ina fatan fahimta dan haka sai an ana so a faɗi aqidar manzon Allah sai a ce aqida ashabul hadis to shine wannan har Imam Shafi'i da kansa yake cewa ba shi ma in ya ga mutum daya cikin malaman hadisi to sai ga kamar ya ga cikin sabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma haka malaman hadisi da duniya ta san sa har a yau a hadisi zagan su a wannan ƙida suke a wannan zamanin babu irin nasiru dinin albayi a cikin abin da allah bayyana aka gani aikace amma shi ma malami ne na salafiya malami ne a ƙida ingantacciya ina fatan fahimci wannan abu wa qala ahmad bin hanbali ahmad dan hanbali ke cewa rahimahullah ta'ala laysa qaumun indi khairan min ashabil hadis ahmad dan hanbali ke cewa babu jama'a da suke da alkhairi suka fi wasu mata alkhairi irin malaman hadisi la ya arifu na ilal hadith ba san kuma ba sai hadisan manzan Allah sallama wa qala aidan hawa yau ahmad bin hanbal yake cewa ahlul hadith afdalu man takallama fil ilmi malama hadisi su suka bi kowa falala cikin waɗanda ke magana a cikin mas'ala ta ilimi wa bin hawi hadha qala al-auza'i irin wannan magana ita ma ita ce imamu al-auza'i ta rahimahullahu ta'ala Allah ya kanshi da rahama ina fatan fahimta wannan abun duk wayannan maganu kun kana kansu ka je ka kanta sharafu ashabil hadis na imamu qadib al-baghdadi diya ta turo magana da waɗannan manyan malamai na duniyar musulunci suke faɗa cewa malaman hadisi su ne ke kan gaskiya wanda kuma waɗannan malaman su ne malaman duniya a musulunci Allah samu dace to lokaci ya ƙure insha Allah za mu ja birki a nan wajen sai in Allah ya kai mu mako na gaba sai mu dan tashi daga inda muka abin nan mun je kusa zuwa ƙarshen wannan mukaddima ta shi Sheikh Walid ya rubuta insha Allah ta'ala sai matsala ɗaya kawai za mu karanta zuwa biyu in mun gama da wannan za mu karanta lokacin da shi imamul ajiyu rubuta zamun da ya rubuta za mu yi samuraiz kwarai da gaske iyaka sosai shine siyasar da ya zamani da zamani da lokacin da ya gani wace hayaniya ake ciki to za mu karanta don ka san kokarin da shi al'imamul ajiyu da yi sannan sai mu karanta kuma tarihin shi imamul ajiyu din abu na uku da za mu karasa da shi insha Allah kan mu shiga cikin littafin shine za mu karanta wato a bisa waɗannan asasi imamun ajiyar to littafin don ka fanci littafin da kyau sannan akwai wasu wurare a cikin littafin na imamun ajiyar ɗin waɗanda wasu suna ganin cewa ya yi kurakure an kama shi da su wasu sun tabbata kurakure kamar da ɗan adam ne shi a ya samu haka wasu kuma an kuskure masu fahimta don ka fanci littafin da kyau ina fata an fanci wani abin da istilahin sa shi ne za mu shige da shi sai mu fara cikin littafi to za mu ƙwari mu takaita abin ko da kamar muhadara za a kai a cikin insha Allah ta'ala Allah samu dace abin ka fara ne Allah ka ba mu lada kurakure Allah ka yafe mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina baina ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu wathabina wa da'farna ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا خافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله